الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله mu gode Allah subhanahu wata'ala ya sake dawo da mu wannan halka tamu mai albarka yau muna bakwai ga watan August meladiya ta annabi Isa dan Maryam alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa tammu taslimi na shekara 2018 wadda za mu ci gaba da wannan karatu na al-qawa'idul fiqhiyya wadda yau insha Allah tabaraka wata'ala za mu tashi akan faɗin malam wato baiti na 25 za mu tashi mun tsaya baiti na 24 kenan kan faɗin malam wal khata wal ikrah wal nisyan a bani aron bani aron nan bismillahir rahmanir rahim za mu rera kamar yadda aka saba sai mu yi bayani daga baya الصلاة والسلام على الفاتح الختم حق قدره ومقداره العظيم
والخدع والإكراه والنسيان أسقطه, الم... أسقطه معبودنا الرحمن والخدع والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع, مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التعظيم عنه والزلل ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع
in har mun iya bayanin kyanarsa dama kamar yadda na gaya mana farko karatu ne wanda yake wasu sun ɗauka abu ɗaya ne alkawa'id fikiyya da fikhu da usulul fikih amma ba abu ɗaya ba ne na faɗa tun a farkon majalisi ko fiku da kawa'idul fikiya sukan iya ana iya cewa ɗaya ne fiku da alkawa'idul fikiya amma shi ma dai bai zama ɗaya ba to balle usulul fiki kenan fiku da kawa'idul fikiya kusan za a iya cewa ɗaya bambancin su alkawa'idul fikiya fikun ne amma aka kawo su a dunkule a dunkule a dunkule a dunkule ka'idodi kawai ka riƙe ka'ida kaza kaza ne in kaza ya faru kaza ne a dunkule a dunkule biduni tafsir amma usulul fiki kamar yadda na sha faɗi ne shi zai gano zai sa ka gano dalilin da ya sa malamin fiku suke cewa kaza shi ya sa in baka san shi ba kai ba malami ba ne ha eh shafi'iya su ba san wani abu ba sai me in an rafa kana sallah sai kabli ba san wani abu ba shi ba ne maza ba su ba ruwan su da wani ba ne kabli kawai duk abin da ya faru na masallar rafa kan wani sallah kullum na kan faɗa mana hana mazu maza ba ta nu'manu bin sabit al-kufi abu hanifa ba su san wani abu shi kabli ba su duk wata rafkanuwa in ta faru a sallah ba'adi suke yi ma'ana kabli su jira kafin sallama ba'adi su jira bayan sallama suke yi su imamu darul hijira malik ibn anas radiyallahu anhu shi kuma idan an yi ragi a mazhabarsa kabli ake yi idan an yi ƙari a mazhabarsa ba'adi ake yi idan kuma ƙari da ragi suka haɗu a sallah a wakaci guda fi nafsil wakati ƙabli yake to me suka dogara da shi suka faɗi haka me hujjansu me hujjan shafi'awa suka ce su duwata rakkana a sallah ƙabli suke yi hanafiyawa duwata rakkana a sallah da aka yi ba'adi suke yi malikawa ragi kabli ƙari ba'adi ragi da ƙari in sun haɗu kabli me hujjansu ina suka samu wannan bayanin da suka yi wannan kuci ina suka samu hujja to sanin wannan shine usulul fiqh gano dalilinsu da ya sa ko suke suke faɗi irin wa'annan hukunce hukunce to shi ne usulul fiqh an tambaye ka me yasa ne malikiya suke ba ha ne kawai haka haka suke haka suka tafi haka suka tafi kawai shikenan to me dalilin su ha dalilin su kuma dalilin su kuma haka suka tafi a to ka zo yawo ne ba malamin sunan ka ba yawo kake yi kawai sanin wayannan shi ne ake ce usul fiqh so shi yasa za ka ga yake dunkula mana abubuwa ga shi kamar nan wal khada wal ikram wal nisyan asqadahu ma'budun ar-rahman wal khada al khada dai kenan abinda mutum ya kuskure ya aikata wal ikrahu da abinda aka tilasta shi ya aikata wal nisyan da abinda ya mance ya aikata wayannan abubuwa uku asqadahu ma'budunar rahmanu ma'buduna abun bautan mu waye ar-rahmanu Allah kenan wa idza qila lahum isjudu lir-rahmani qalu wa man rahman wayan ce su yi sujada wa ar-rahman hujja waye ar-rahman kuma kai wata rana ka ce mana Allah waye ar-rahman kuma ka ce ka ce kai Allah kuke bauta ka zo yau kuma kace mana wai mu sujada wa Ar-Rahman Allah ya ce qul Allah aw du Ar-Rahman ayyan ma tadaru fa la rasulu in kun ga dama ku kira Allah in kun ga dama ku kira Ar-Rahman duk wani sura a cikin 99 da suka zo a hadisin Tirmidhi da sauran ma da su zo a cikin hadisin Tirmidhi ba wanda Allah ya danganta kansa kowane suna daga cikin sunakinsa kuka kira ai Allah yana da sunake masu kyau masu yawa nashi to ar-rahmanu shine fa'il ma'budu lir-rahman abun bautan mu Allah ar-rahmanu wanda yake yazo da wazanin al-fa'alu to asqadahu ya sarayar da wayannan abubuwa guda uku inda mun aikata su bisa wayannan abubuwa uku ko kure ko tilas ko mantuwa a sadaku Allah abun bautan mu ar-rahman ya sarayar babu laifi mana wannan kan ka'ida aka kafa ka kanta ka'idodi guda uku kenan duk kuskure inda abu aka yi bisa kuskure aka yi shi Allah ya yafe shi haka duk wani abin da aka tilasta ka kai shi Allah ya yafe shi haka duk wani abin da mantawa kai kai shi Allah ya yafe shi shine askada su ya faɗi ba laifi to qur'ani ya tabbatar da haka hadisi ya tabbatar da haka ko qur'ani me yace Allah Allah yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah rabbana la tu'akhizna in nasira aw akhtana Allah karka kama mu da abin da muka aikata in nasina da sharadi in har mantuwa muka yi Allah karka kama mu aw akhtana ko kuma in kure muka yi bisa aikata abu saboda wannan aya sai Allah ya karbi addu'an shugaban mu annabi Muhammad sai zama ko me muka an dauke to haka nan na ukun shi ma Qur'ani yayi magana sai zan tilasta ka kai abu bai in ka aikata abu kana da zunubi duk abin da ka aikata mara kyau kana da zunubi Allah ya ce illa man ukriha sai da wanda aka tilasta shi wa kalbuhu mutma'in bil iman alhali zuciyarsa na cike da yarda da cewa abun nan ba mai kyau bane dole ne aka sashi amma zuciyarsa na cike da imanin cewa wannan abun da ya in ba dole aka sashi ba ba zai taɓa yin sa ba wannan shi ma an sarayar da shi a ƙa'ida ukun nan da mutum ya aikata laifi kama ne ya kai haka misali ya yi mummuna abu sai ce wallahi tallahi wallahi kuskure ne wallahi ba da ganganai ba shi kenan sai ka mai da makamanka a wallahi mantuwa ne ba a gafale ne abu wallahi mantuwa ne shi kenan mai da makamanka wani ya kai gaza gaza wallahi tallahi tilasta ne ba a son raina shi kenan wannan shine addinin musulunci ka'idodi guda uku nan sai a rike su shugabanmu sai duna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ufiya li ummati anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alayhi hadisi ne wadda ibn majah ya fidda shi ibn hibban ya fidda shi ba su kaɗai ba hadisi ne wadda abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya riwaye shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar nan kenan lafazin shi dan abbas radiyallahu anhu rufi'a akwai hadith akwai lafazin rufi'a rufi'a an ummati an al-khada'i wan nisyani wasu tukrihu alayhi rufi'a akwai lafazin inna la tajawaza li an ummati an al-khada'i wan nisyani wa mastukrihu alayhi duka akwai lafuzza duk dai ma'anar ɗaya an ɗauke an tsarayar da wa'innan abubuwa guda uku to wannan duka tun da anan ne muke samun mu warware abubuwa ku dubi wannan kalma alkaɗa'u tana da iskali in baka gane ta ba suka rikice a wani surare wato wannan nukta da muka shigo sunan abun mawani'ut taklif ku rike ka'ida sunan su mawani'ut taklif mawani'ut taklif Allah ya kallafa wa bayin sa ai abubuwa ko ya daura bayin sa abubuwa da za su aikata tilas yace ku yi kaza ku aikata in dai abun alkhairi ne Allah ya ce ku yi kawai waf'alul khaira ko haka ne ko daga dukkan ayyuka na alkhairi sannan kuma akwai abubuwan da Allah ya togace ya ce karku kuskura kai kaza hani hani kenan umarni da hani kenan to a wurin umarnin nan idan aka samu wata kofa da ba samu aka cike ba halal kenan mutum bai yi ba misali ta abin da aka hana ne to ana duba ana togace ukun karda kuskure ya shigo karda mantuwa ya shigo karda tilas ya shigo wannan duka an ɗauke wannan taklifin da aka ɗaura da an kallafa maka sai kayi an kallafa maka sai ka bai ko to sai ka manta kai sai ka sai aka tilasta ka kai ko kai kuskure kai an ɗauke kaga taklifi ya hana wato ya zama wannan abu ya zama cikin mawani'ut taklif abinda zai hana a ce yanzu ai akwai taklifi a kan so kalmar ɗin a dube ta akwai hada akwai ahda'a a larabci duk kuskure ne ina so gane wannan abu da kyau saboda gaba gobe za ku zama masu hukunci kara je a rika daba kowanne a inda ba mahallinsa kaɗa daban a kaɗa daban amma duka kuskure ake nufi wanne ne na kuskure a ciki wanne ne kuma ba na kuskure ta kaɗa da a kaɗa kaɗa kai abu amma akwai ganganci a ciki da ba wani wasu gata gangan shi ne haɗa a haɗa kuma shi yana ɗaukar ba intentionally ba an gane ko kowane da ismu fa'il ɗinsa daban haɗa da haɗa haɗa ismu fa'il ɗinsa shi ne haɗin haɗa ismu fa'il ɗinsa muhɗi'u a jafa layi ya fa a nan fa wallahi sanin su yana da muhimmanci in ba haka ba za ka kwaba ga su a ƙur'ani malam ga su a fiku in baka bambance ba sai ka je ka ɗauko wancan ka daba a nan mai ƙur'ani yake cewa inna fir'auna inna fir'auna me wa amana inna fir'auna wa qaruna wa yani ne karatu yake ne ha wa amana wa qauma kanu khadi'in khadi'in ba muqti'in ba saboda ganganci ya shiga ga shi ya zo da lafazin kuskure amma kuma na kankan ne kuskuren kankan ne kanu khadi'in ba kanu muqti'ina ba wazanin nan haka yake gwadawa yanzu misali ubangiji ce ammal qasiduna qasiduna kaga khadi'una qasiduna wazanin ba daya bane kaga ganganci kenan amal kasibra fa kanu li jahannama hada ba wa amal muqsiduna ba qasiduna gane dan kun baka gane wannan gurin ba za ka rika daba ka dauko mu diu ka bashi hukuncin kadi ayi ayi kadau babin kada'a ka damfara shi a akhda'a saboda ka kiyaye wannan shi yasa a fiku sai ka ji an ce wa man akhda al qiblata wanda ya kuskure ya yi sallah amma ba da bai kalli al qibla ba akhda aka ce kan ga babu ganganci kenan ba yi da gangan bane haka kawai yallo ya kalli yamma ya yi sallah ba za a kira shi a kaɗa ba nan kam kaɗa a za a ce yawwa haka lafuzan a kiyaye su a san su a fahimce su saboda suna da amfani sosai sani su don haka shi laifi wurin rubuta zunubinsa ana duba kasdu da niyyatu ne yaya zuciyarka lokacin da za ka da nufi in babu nufi ko tilasta ya shiga ko mantuwa ya shiga shi yasa da wanda mai mantuwa da mai kuskure ai abun ya fita a ransu ne ba su ba intentionally bane suka shi yasa suka yi shi mantawa suka babu shi a ransu sai suka ga sun yi amma inda yana nan a rai ba zai ba za su manta ba ganganci shi ne abin da gashi na kasani kasani gashi a ranka kasani wannan abun laifi sai ka aikata ka auka shi shi ake cewa ganganci amduken kasutu ya sa mene in an ce alkadau din kan me yake nufi yan ce kai definition na alkadau shine ka nufi aiki ana ji za ka yi abu sai ka zo sai dace da abinda ba saɓani abinda kai nufin kai ba ka kuskure kai wani daban ga abinda kake so kai sai kai wani abu daban na ɗaga hannu zan make sayoji kawai sai sayoji ya kauce sai da samu umaru misali bai ba kowa misali da kai ne za a make ka kauce ko zai fi ko aka samu sayoji ko koya misalin da zai fi kyau kai to kaga wata kila umar bai laifin komai ba sayo jine laifi misali sai na ɗaga hannu don sauke mai mari kawai sai haka sai sun koya umar kuma ya hangale yana hangale yana kallo haka za a make sayoji kawai sai sayoji sun koya sai hannu ya wuce sai da ɗauke umar da mari to wannan exactly shi ne ake cewa ana ɗa'atu ta kuskure ba shi nake nufi ba a nufi na ga wanda nufa zan wanke da mari sun koya hansa sai ya jawo mari ya sauka kan umar wannan misali ya zauna ko ko zan dan matsin guda sai ji ya dan sun koya sai eh ai practical eh saboda a karatun ya shiga sosai ya gano umar za a yi eh awa a dan bari tukunna to shi kenan to misali ana yaƙi tsakiyar yaƙi kawai ka ɗaga takobi za ka sare kafuri ashe ba ka gani ba musulmi ne sanda ka ɗauke kayan sa kawai kayan da ya faɗi ka gani musulmi ne ba wani laifi a kanka idan tabbata lalle nufinka kai arne ne da ba shi za ka sare ana tsakiyar yaƙi sanda ka ɗauke kayan wuyansa kawai kai ya sauka sai kaga kan kan musulmi ne akhdata ba kadi wane kai mukudi ne cikin ba wani abu an dauke zurbin da ake cewa ka kashe wa kaza musulmi babu ba musulmi bane ba maka sani bane kuskure ka so wannan kenan sai wani matsala lakin ma'al itlafi ya zubutu badal wa yanta fi ta'zimu an wazzalal ko alkarau kenan sai ikrahu mu ji al-ikrahu wannan bayanin duk da na yi fa alkaɗau ne to al'ikirawa kuma tilastawa ka tilasta ka kai abun da baka yi nufi ba ko babu wani laifi a kanka mun kai ba komai a kanka ana ji misali malam ibrahim kawai sai ka hau irin dutsen aminan nan kana kai kuna taɗi da wani kuna taɗi kuna taɗi sai wani kawai ya turo ka daga samansa sai ka rikito daga kan dutsen nan da kotu a miliyon ka san ya fi ƙarfi a ci a dubu ba wanda ya gangaro daga dutsen aminan nan ne ka to daga gangaro da a dubu miliyon kawai a kan saitin kan da kake gangaro wannan ga wani tsoho kana zuwa in dai ka buge shi shi ka ya tafi lahira kawai to sai ka zo ka doke shi kawai sai mutu kuma wani ne turo ka wannan shi ake ikra da son ka kai turo ka aka yi daga kan tudu ka gangaro a miliyon sai ka zo kawai ka wuce da wannan tsohon kawai tsoho sai faɗi ya mutu shi kenan ba komai to in za ka hana kanka ta yaya za ka hana kanka kana da control ne to annan shari'a ta ce idan an lokacin da aka turo kan sai kaga akwai wani irin bamsin da za ka iya yi ka kauce to ya zama dama ikrahu din ya rabu gida biyu akwai wanda kake da zabi akwai wanda babu zabi a wanda ake da zabi idan an samu kofa ta zabi to ka to ka to ka bi wannan kofa sai zama mana kan ka iso din sai ka auna ka yi lissafi a calculation ɗinka sai ka gano idan ka yi wani bomsin ka ka iya kaucewa to ka yi bomsin ne don ka kauce tsohon nan ya samu ya tsira to a calculation ɗin da ka kalkula sai ka ga idan ka yi bouncing za ka kauce ta wani wuri kana kauce kuma akwai rinji a kai kuma za ka fada ka mutu don zai za a yi za ka zo ka wuce da tsohon nan ne ko kuma za ka yi bouncing ɗin don ka fada rinji a kai ka mutu ɗaya ɗaya akwai za a yi ɗaya kafa ko ka wuce da tsoho don ƙila ta gefensa na dama babu hanyar ma da za ka kauce ta gefensa na hagu ne kawai za a iya kaucewa kawai alternative a ne da b kawai a kauce da shi kawai b ta hagu din akwai ko ta ɗaya ɓangaren nasa akwai inda za ka iya bomsa to sai kaga inda za ka bomsa din ma in kai kai din za ka fada cikin wani rami ka mutu ramin ba ka fito ba ka fada shi kenan ka to anan mai shari'a ta ce za ka yi tunda zaɓi in zaɓi ya shigo ana ɗauke taklifi in baka da zaɓi ne ka aikata abu to an ɗauke zubi to yanzu kana da zaɓi ko dai ka wuce da tsoho ko kuma ka faɗa rayu ai zaɓi ya samu ko to a nan ya za a yi na ai kaga kai magana ka an samu alternative alternative shi kenan magana magana a ina shi ma kila ba in yace zai kauce kila ramin can zai fada shi ma nan kuma akwai gate ya tare sai ka buge shi kawai a'a to in jiwa waye faɗi haka a'a akwai zaɓi aka ce ba ba an ba da zaɓi ba kai da abun ya same ka akwai zaɓi ɗayan biyu kana da dama ka ka buge shi ka faɗa kai ɗin ka mutu kana da dama kuma ka buge shi ma'ana ba an ce an baka zaɓi ba ne ba a akwai zaɓi akwai zaɓi daban da an baka zaɓi ba an gane ma'ana annan ɗin akwai option akwai option fi ikhtiyar to zaɓin ba wai shari'a ta ce ma ga kai yadda ranka yake so bane me shari'a ta ce nan muke nema to abinda aka ce anan calculation da zaka yi shine shi wannan tsohon da kai wanne ne zai fi amfanin al'umma an gane shi ne abin da ake dubawa wataƙila tsohon nan wani muftin garin ku ne al'alimun allawa wanda yake zama a sauransa tun ketowar alfijir in ba karyawa da zuwa sallah ba da zuwa irin wanka bukatu banda ilimi ba abin da yake baya fannoni ba a da malami kamar sa gari kai kuma baka da wannan muhimmancin to sai kai bomb sai sai ka fara rami kawai ka tafi in ka kuskura ka buge shi to ka shiga uku ka ga wannan wanda zai taho in dai tsohon nan ga muhimmancinsa to wannan wanda zai taho jarka ne kawai shikenan ya zama jarka kawai sai ya wuce cikin rami bai da wani amfani ya zama jarka kawai to in kuma tsohon shi ne jarka kaɗin nan wani babban likin ne wadda ba a da irinka a yankin ku rana ɗaya kana feɗe mutum 20 misali wanda da ƙila in ba a feɗe su ba za su mutu a cika cire ciwo kai mai amfani ne a society sai ka ga wannan tsoho kuma dama jarka ne kawai ba yi da wani amfani to sai ka toshe shi kawai mana sai ka ƙarisa shi kawai dama yana kan hanya a to yara ta in ka tafi ka cuci al'umma society ta shiga uku ta ta gayyara ko kuma dama ka yi mutum ne mai kokarin binciken ilimi da abubuwa da amfanin society to ana duba wannan ba haka kawai za ka ce za ka zaɓi ɗaya ba saboda ai yanzu ka zo gaban da ko ka mutu ne ko ka rayu ka tafi jahannama in ba su aka yi ba yi ka sani tsohon nan shine yake riƙe da wannan gari ta fuskan ilimi ko ta fuskan fatawa ko fuskan shari'a ko fuskan wani abu kai kuma jarka ne sai ka ce kai ina ba zai dai mutu ba kawai sai ka ji ka wuce da tsoho ya mutu to ka san sauran in ba sa kai ba ka san me zai bi amma in ka san kaga babu zuciyanka ka sani ai ka san waye to in a zuciyanka ka sani yana da amfani fiye da kai sai ka zo ka doke shi to ka san me kai intentional so a takaice yan uwa saboda lokacin je to misali ga wani sai ka duba wani gida ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi billahi har abada bara sake shiga gidan kai mutum a da dama ya rantsu a kan abu sai aka samu wani kosan shi ya yi kukan kura sai ya rungume ka kawai sai ya tura ka cikin gidan kana yi kuka wani na rantsai ba wani ya ce ya buzure kawai ya rungume ka kawai sai ya shigar da ka cikin gida ba zai hukuncin ga za ka yi kafara ko ba ragai ba ba kafara kanka saboda ya baka da zaɓi ga kanan iri na anan aka za murjejin mutu ƙosashe kawai sai zo karan tse ba za ka abara bara ka shiga gidan ya zo kawai kukan kura kawai mutuwar kawai rungume ka kawai sai shigar da kai ba wani ka fara kanka amma da raɗin kanka bayan ka rantse ka ce bara ka shiga gidan nan ba sai kawai aka ganka ranar a gidan to sai kai ka fara amma wannan ƙosashen in ya shigar da kai ba ka da zaɓi ai to ya za ka yi in ka ce ba za ka abin da ba sai murkushe ka ba wata kafara nan an ɗauke ma kafara an gane bayani ta wannan na ciki ko kuma matar da aka zo aka da ƙarfi aka danne ta aka yi lalata da ita wanda ya lalata da ita mutum biyu ne fa suka aikata abun sunan sanzina su biyu suka yi shi amma ita ba ta da laifi ko miskala zarrati kai da kai kuma kana da zunubi gani kaga fa aiki ɗaya kuka yi ko dai aure ba aure bane ba matar ka bace ita ta san ba matar ka bace kai ka san ba matar ka bace kuma qur'ani yace illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko walladhina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru fa innahum ghayru malumin to ba matar ka bace ba abinda daman kai mallaka bane in ka sadu da ita kam ai kaga zina kenan shine wa man tage wara a zalika din wanda ya nemi wani abu ba wannan ba ba matarsa ba ba ku yangarsa ba ya sadu da ita to zina kenan na uku kenan ba na uku dama a a hanyoyin na saduwa da mace na halal babu na uku aure sai mallaka kadai to sai wani ya zo ya danne mata da ƙarfi ya mata fyaɗe ba ta da wani laifi ba ta da wani zunubi ko ko na bakin farci karka ɗauka za a je a ce za a musu bulala mai a za a masa bulala ne ko za a jefe su a za a jefe shi ne ba ta da laifi kawai tsalagarta wurin allah da wurin mutane da dokan duniya ta shari'a allah ba zai tambaye ta ba saboda ba ta da yadda za ta yi ba ta da alternative doka na shari'a na littafi ba zai tambaye ta ba ba zai hukunta ta ba saboda ba ta da zaɓi haka nan kuma kana ana zaune haka sai wani ya ɗauke ka misali kai ɗin dukanka ba kuna ji dukanka sai wani ya ɗaga ka haka ya ɗauke ka kasan wani yana da ƙarfin haka ya ɗaga ka sai ya doka ka a jikin wani ya buga ka da wani sai wani sai ya mutu amma wancan hannunsa bai taɓa wanda ya mutu kai ɗin ya ɗauka shaɗok sai ya haka da kai ya maka a jikin wani sai wani sai ya mutu kaga dai wancan hannunsa bai taba bai taba wanda ya mutu ba kai ne aka kobje ka da shi ka jefo ka sai ka sai ka doke wancan sai ka sai mu amma kai ba kai bane wani ne ba ka da wani laifi ko na miskalin zarrafi dauki mutum bugi mutum to an yi haka kuma mutum din ya mutu to kai da aka doke ka da shi ya mutu ba ka da laifi wannan shi ne dai abinda malamai suka tabbatar a wannan babi aha wani siyanu yawa ihe to wani siyanu yanzu misali har yanzu ta kamata sai wani ce karbi da mika wa bindiga ce karbi ka karba sai ka ga wannan eh harbe shi kan mu kirga uku in ba in mun kirga uku ba ka harbe shi ba za mu kashe ka kai ranan ya zaka muna kirga uku wani yana gada nashi bindiga shi ko ba ne muna kirga uku after three count in ba ka harbe shi ba za mu harbe ka yanzu ai ba tura ka aka yi kaje ka buge wani ba kai inda kanka ne aka baka tun diga har bewa ne kuma mun girga kana suna muna girga ba in baka sa hannu ka kuna maka rabe shi ba zamu sa namu a kanka anan ya zai to a shari'ar kanka a shari'ar ka kenan yawwa yawwa kai gaskiya yara ta ta ta yanzu misali zan ma wanda ya umarce ka misali sai ya haka a gindin kunnen ka ne ya sa bindiga sai baka bindigan tana tana bindigan kuma tana sai ta haka sai ga kayi hakan nan kana nufin ya kake tsammani misali a gindin kunnen ka dama haka suke yi in za su umurce ka kayabu haka za a zuwa karawa gindiga gindin kunne ka san an harbi nan ka kayin nan ka a'udhu billahi in ana in ana wuce rugu rugu to shi ne zai faru har kana tunani wai shi din zan harba ayye kayyana tatata abinda a nan kana da zafi kana da zafi iyi kana iya yi harbe shi kana iya in harbe shi shine zafi kana iya harbe shi ka bi umarnin su kana iya ƙi to sai ka ƙi shari'a in an tilasta ka in a akwai ne in akwal aka tilasta ka kai ka faɗi wani abu malamai sun jubur na malamai sun ce ka faɗa kawai ba ko misali a tilasta ka ka faɗi wata kalma ta ridda in ba ka ba za a kashe ka sai ka faɗa amma in aiki ne malamai sun yi sabani in ba ƙauli ba ƙauli kan faɗi kawai ba komai an gane bayani amma in aiki ne aka sa ka aikata wani abu to nan shi ne malamai suka yi sabani an fuskanci bayani to wani sai yana wasu kullu a ko to sai menene lakin ne yawa lakin ma al-itlafi yasbutu al-balad amma fa idan an samu halakar da wani abu ko na dukiya ko na rai to ya zubutul badal kawo sanyensa zai tabbata ba ba wai a'a ba zunubi ba biya ba ne a za ka biya ka zunubin ne kawai aka ɗauke in ka halakar da rai a garin tilasta kada aka yi ko ko kuskure da kai din ko mantuwa da kai din sai ya jawo ɓarnan halakar da dukiya itlaf talaf yanzu lahu malakani kulla yau ko hadithin bukari kullu ala ya shafa da mala'iku biyu bai kulu a hadu ma allahu ma'adi mumfikan khalafa wa ya kulu al'akar wa aati mumsikan talafa talafa talaf itlaf lakin sai dai ma'al itlafi in abu kuskuren ya jawo aka a gari kuskure kan afkawa dukiyan wani barnata masa korai ko bisa tilas din da aka saka su ya jawo lalacewan halakar da wani duki wata dukiya ko wani abu ko ka manta kai wani abu amma dai ya halakar da dukiya zunubi ne ba za a rubuta ba ba amma ya futul badal kawo musaye musanye na abin da ka lalata nan kai shari'a tana tabbatarwa an gane bayani Malam Ibrahim ne ya je kawai yana tafiya da mashin ɗinsa farar nan. Yana tafiya a tamanin kawai sai birki ya kubce. Ga mota a gabansa kanan, shogar sannan kuma masu wanda suka kasa su tattasai da tumatur da ya Kuma in yabi in yayi nan ga mota in yayi nan ga tirela dole sai ya sauka shoulder ko shoulder nan kuma an an kasa su tattasai da tumato kawai sai doshi ba su tattasai da tumato kawai sai ya markade musu abubuwa ya taka buhu gaba daya buhunan su abubuwa ya lalata musu kaga kuskure ya faru Allah bare zuwa rubuta wa Malam Ibrahim Zurbi ba ko kwara daya amma ma al itlafi idan kuskuren nan ya hadu da har an halaka musu wani abu to yazbutul badal shari'a tana tabbatar da musaya ka biya su in kuskuren ka yi to biya ka buga mutum flas ɗinsa a bisa kuskure ba da gangan ba ta fashe to biya shi sai dai ya ce a bari kawai ba komai shari'a sai ta barka an jawo ma hankali ka ɗauka sai ya ce amma ba kaza an jawo hankalin ka baya sai ka biya ya yafe kuma shi kenan to wannan shi wa yanta fil ta'sim an amma zunubi yana koruwa gabarinsa daga nafi nafa yantafi an gane wa yanta fil ta'sim amma laifi yana koruwa an gabarinsa wazzalal da kuma zaniya bara a ce irin zalal a ce mutum ya yi tuba-tuba yan kure fault ko da turanci ake kiransa kamar fault haka ba ana yi wa saidu na rasulullahi salati da cewa Allahumma salli ala safuwun al-zallati ko annabi wankakke ne daga barin irin wa'annan yan kananan zalal kananan tuba-tubai haka zamiya ka san wani lokaci haka kawai mutum zai dan zamiya aikata wani abu wadda ba daidai ba ko shine zalal aha an bayanin ya fita ko to sai ce me ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع ومن مسائل الأحكام yana daga mas'aloli na hukunce-hukunce na shari'ar musulunci fitta ba abu idan ya biyo ne abin masalin alkali yana daga cikin matsaloli na hukunce hukunce a shirar musulunci fitta ba in abu ya zo ya biyo ne abu to ya gudu hukunci na tabbata a kansa la idan ta kalla akwai irin wannan banda idan ya sadaukar ta kashi kadai ya samu istiklali fawaka ya auku to hukuncin sadaka ma'ana ومن مسائل الآكام في التبع يثبت akwai daga matsaloli na hukunce-hukunce akwai abinda yake ake duba bin wani abu sai ya tabbata hukunci ya hau kansa la ta fastaqalla banda idan ya sadaukanta kashi kadai ya samu istiklali to hukunci baya fawaka ya auku bisa istiklali to hukunci ba zai hau kanshi ba akwai irin abubuwa in ba a yi bayani ba ya san ba na ku gane amma fassarar ka da yana fitan muku na fi ku gane fassarar ku na kafin bayani wa min masalil akami fit tama yana daga cikin masaloli na kunce kunce a shari'ar musulunci fit tama akwai abun da yake zuwa a cikin bi yasbutu sai ya tabbata la idza saqalla banda in shi kadai ne bai bi wani abu ba ya sadaukanta da kansa kankin kansa fa wada ya huku to hukuncinsa daban amma in ya bi wani hukuncinsa kaza in shi kadai ne hukuncinsa daban akwai irin abubuwan a musulunci to kamar mai gani a misali yanzu a shari'ar musulunci haramun ne cinikin majhulin abu bai mun karanta a fiƙi ko abu inda majhuli ne ba a gane haƙiƙaninsa ba to haramun ne a yi cinikinsa abu abu haka kawai ba a gan shi a zahiri majhuli haka ka zo ka sayi abu majhuli haramun inda shi gashi nan zatinsa shi kaɗai ɗinsa majhuli ne to ba a cinikinsa to amma in ya bi wani yana iya halatta akwai yadda za a yi halatta majhuli malamai sukan kawo misalin gini sai ka zo aka tada gini ya kai hallinta ko har rufi ma ba a yi filasta bane da wayarin da sauransu aka zo za su yi da gida kana iya sai ai halal ne ko haram ne amma akwai wani majhulin abu ai shi ne dakin da aka yi yana bunne a ƙasa baka san dakin ɗin nan ingantacce ne dakin ɗin nan akwai allishu a ciki kasa an fi so a yi dakin kan mai kyau saboda gini ya yi karko ya daɗe ba burmawa ba lalacewa flow da sauransu ko haka kawai dakin an yi dakin sai aka rufa ma aka cewa wannan gurin ya koda ya koda bai halatta ka saya ba shi kare amma in gini ya bi kansa ya tsaya a kansa ya halatta kai cikin sa yanzu zai bi abun da aka gani a zahiri amma a zahiri shi cikin kansa iya istiklali da zai halatta ba abu abu haka dem ne ba naka ba na Allah ruwa haka a jeji sai ka zo ka ce kaga ruwan nan akwai kifa a ciki zan sayar maka su a haba idan kai ba amma in dem ne a gidansa gashi ana kallo tsuntsaye suna ta bombsin a ciki suna ta bakton a ciki kana iya ciniki da mutum a sai kifaye duka a yi jumla ko kuma tsuntsaye akan bishiya ka ce tsuntsayen nan nawa ka sai su abu da fiffiken za wai za ka sayar ba ka kamo ka sashi a fegi ba wai za ka sayar da mutum wai na ka sai wai mu ciniki su kai ka yarda kai cinikin nan to kaga sai turu ai kai din da ka yarda shi ga da hankalinsa ganganci ne da iskanci kawai wai zai sayarwa da tsuntsu akan bishiya kai da ka yarda kai saya din kai da za ka turu irin su suna nan ko mutum ya kawo abu a rufe misali solon tattashi na nawa ne ha ka bude shi mana mutuwa shi ha ni ba bara bude ba sai shi aka kar ka yarda bayanarta ba ya bude ka ga lafiyar ka sa hannu ka dan ijjitoya dan kamfato ka dan buda ka buda ka leka ka gani ka binciken ka kar ya zama majhulin abu shi sai an yi cirki da aka juye sai aka ga can kasan duka dan yure ko rubabbu ne to cirki yana iya tashi saboda ya zama majhulin ginin nan da aka gina ya bi har aka rufa uncompleted building din nan ana iya sayansa tare da kuma wannan dakin na asas haka malamai suke kawo misali a wannan amma ainihin asas din shi kadai dinsa in kai cinikin sa mai kasan kasaya ba ka san adadin abin da aka kashe ba ko wani kila ƙarya yake kawai tuɓaya ce tafiyawa ba siminti da yawa da konkere ya ce ma ayi wannan wurin konkere kawai na kashe dubu ɗari biyu aka bunne a nan kaga yana neman akalla dubu ɗari biyu da ashirin a wurinka riba yake nema ko alhali ƙarya yake farar ƙasa ce kawai zai yau da dai ko majhul to sannan misali tsutsa tsutsa haramun ne ka ci tsutsa haramun ne istiklalan tsutsa ka ci tsutsa haramun amma tsutsan nan ta haɗu da su dibino ba ita kaɗai ba sai ka zo aka ce ma dibinon nan ba akwai tsutsotsi a ciki to wallahi ni wani yiwa nake yi kai karka gutsa kan kana ci a ka ji kuma akwai tsutsa ka san kuma tsutsa ita kaɗai halal bayan haram ce ga ta tana tafiya haka ka ɗau tsutsa ko ka ce za ka dafa ta kaci ko wani abu haramu haram shira sai aka ce ba wannan dibinon fas yana da tsutsotsi ka gani kaga cikin biyun nan Allah bi ba zan iya tsaya zan ware tsutsa zan yi yiwa nake ji kawai sai karkar sai kai haka ka bare dibino sai ka cire dan kawai sai ka afa dibino guris guris guris sai ka haɗe an ce ma kuma akwai tsutsa kuma ka san a shari'ar musulunci tsutsa haram to tsutsa da ya fi da abinci a yau halal kusan da haka to kuri iya wannan ka'ida tsutsa istiklalan haramu amma ta fi da abinci halal haka kwaro insect hasharat ko alhashiratu shi ne insect ai ko haka abin da kwaro shi kadadin haramun ne amma in ya shige cikin abinci ka hada ka ci shi kenan halal kaga ya bi abin da ya tarar ne inda shi kadai ne shine wannan magana kawai haka nan kuda kuda ka ci kuda shi kadai dinsa zatinsa shi kadai dinsa haramun amma sai kuda ya fada cikin furarka ko kudaje ka cire wanda zaka iya kawai sai kaga kai fa baka iya ma sai ka riga ɗebowa kawai kana ka rufe idon ka kai ka riga abin nan ba wani abu ba ni fa na faɗa ba haka yake a shari'a ƙuda in ta haɗu da abinci na halatu ko sai a fa kawai ba wani abu guda ba haka karatu yake kana tafiya kullum kana samun ƙari akwai abun da shi shi kaɗai ɗinsa haramu in ya haɗu da wani abu yana iya zama halal shi kenan shi ne wannan baiti ina ga kuma lokacin mu yayi har ya daura da minti ko wa bin masailil ahkam fi taba yana daga cikin masaloli na hukunce hukunce a shari'ar musulunci wanda suke zuwa cikin bi ya fudu yake tabbata ya bi wani abu to halaccin sa yana tabbata la idza istaqalla banda idan ya kadaita shi kadai fa waqa ya auku ya faru misali kaci uda shi kadai kaci kwaro shi kadai misali ko ko kuma tsutsa dudu ko dudu tsutsa hashar shi ne dangin kwari ko nahlatu guda ko da na zuman ne ai kashin da take yi ne ya halatta ita zuman an ce ma ka kamo zuma ne ka kashe su kaci sama na halatta ce to yana nan hukunce-hukuncen misali yanzu mace abinda zan kulle mana da shi a rike wannan ka'ida shika ba ya tabbata da shaidan mata shika na aure dalak ana jina a ka'idar shaidan musulmi ba ya tabbata da shaidan mata sai da shaidan maza ce don ta kwana tana ba da shaida ba izina da shaidan mace a babin shika shirin musulunci amma da mace za ta zo ta ba da shaidar cewa ni din nan kun ga wannan ma'aurata miji da matan nan ni din nan na ba su nono duk sun sha a wuri na wannan na taɓa ba shi a sha wannan ita ma na ta kuma mata da miji an daura musu aure har sun aiko ma tsira yaya tana faɗi haka shi kenan aure aure ya mutu aure ya mutu shaidan ta nan yana aiki ya kashe aure shi ka aiki ya kama yana waye ce ta yaya za ka gane wai abinda kawai ka gane kawai hukuncin da nake so in samu kar ka kawo mana wani wani assassination naka kawai wato istiklalan shaidan mace a babin shikan aure bai tabbata ba a karba a rike amma in ta duba wani da wata ta ce wannan na shayar da shi wannan na shayar da shi shaidanta yana ana aiki da shi a wurin da shayarwa to da shika ya haɗu da hukuncin shayarwa kaga abu biyu sun haɗu bai sadaukantaka shi kaɗai ba sai ya bi hukuncin raba sai ya auku a yi aiki da shi tunda a shayarwa ana karban shaidan mace amma a shika ba a karba to yau matsalar shika ne ta faru amma ta hanyar shaida da ta bayar na shayarwa to tunda sun haɗu sai a hukunta shi ne magana amirwa wannan ya faru da wani wani wanda nake da alaka da shi alhaji shehu sunansa a maiduguri mijin yar uwata ce kanwata yar ya fin dota mai sunan mahaifiyata habiba sunanta kanwar mu ce ya yi aure ya mata kishiya suna zane ba hannun guda akwai ta yar uwarsu ko ta rana kawai sai ta zo gidan baya nan ma ya je jamaina ina tunawa lokacin ya je jamaina chadi kenan kasar chadi wannan yar uwar tasu da ta zo ta samu wannan matan aka gaggaisa dai tana nan ta zo irin bakunta ha hira tana hira hira ta ce ni kam wance kam da mai auren dangi ne mene ta zo nan gidan ne ziyara ne ko mene ne ta matar wane ne ai ta ce eh wane bayi da labarin abin da kuma ko gogonsa ne nake ji mata wane bayi da labarin abin da yake faruwa ne ai ba aure tsakanin su ai ya sha kaza yana da jariri an bashi ya sha nonon mamanta shi ke nafa shi kan daga nan aure ya mutu shi ke yana dawowa ya tafi ya barta a matarsa ya dawo a ba matarsa ba kuma ba shi ya sake ta ba aure ya mutu ne kawai kasa aure shi yana mutuwa ana kuma yana zuwa ya mutu kawai yadda mutu haka kawai zai accident mota ta doke shi ya mutu to haka aure ba wai kai mai shi bane ka kashe shi a shi da kansa ne ya mutu wannan shi ne irin wannan ya ɓaci kawai aure kuma haka matan dole ta fita wannan kaga shi kadai shaida na mace a shika ba a izina da shi amma in ya haɗu da irin nan maganan raba'a ya shiga to sai a yi izina saboda raba'a din da ya shigo sai a buga in Allah yadda za mu tashi akan wal urf ma'mulun bihi idza wahal ko shi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبتفسيره هو